الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله شاهي شاهي نشاترة يونام زي زمان عشرين سنة قوائد بسم الله الرحمن الرحيم باب في فضائل الغسل wannan babi ne cikin mustahabban wanka wa amma fada'ilul gusli amma kaga mustahabban wanka awwaluha na farkonta albadu farawa bi gasilil aza da wanke najasa min jasadihi daga jikinsa kafin ya kudura niyya ya fara yin wankan duk inda ya san najasa ta taba jikinsa maniyi ne ko jinin haila ko biki a fara gusar da shi kafin a fara yin wanka wannan mustahabbi ne summa ikimalu a ada'i wudu'ihi sannan cika gaɓoɓuwan alwalansa imana ya yi alwala cikakkiya duka mustahabbi ne wa gasulul a'ala da wanke madaukakin jiki qabla al-asfali gabanin makaskancin jiki imana a faro wankan daga sama zuwa ƙasa ba daga ƙasa zuwa sama ba wa taslisu ra'sihi ko wa taslisu gasli ra'sihi da ukunta wanke kansa mai ahalar yace wata silisun ra'asi bil gasili wannan kuma yace ta silisun gasili ra'asi da ukun ta wanke kansa mai ma'ana wanke kai sau uku ya kamfato ruwa a tafin hannunsa guda biyu ya zuba a kansa ya cuccuɗa ya cuccuɗa ya sake kamfatowa ya zuba in yayi sau uku duk yawan su masa ya wadatar saboda manzan Allah suna sallama shi ma yana wanke kansa ne da tafi uku kuma mun sani manzan Allah yana da cikar gashi da har yana sauka a wuyansa wani lokaci har ya taba kafadarsa amma baya wuce zubawa uku to ka wanke kai sau uku mustahabbi ne amma ko sau ɗaya in ya wadatar ya sauke farilla ka gane a yi wanda ba yi da suma ko ba yi da gashi kan fata da in ya ɗebo ya zuba ai zai wadace shi to wannan ya ba ya sauke marfarilla wankin farko idan ya bibiyi dukkan kan to ya ƙaro na biyu da na uku wannan mustahabi ne wal badu da farawa bil mayamin da madamaita qabla al mayasir gabanin mahagunta wato jikin nasa in zai wanke ya fara wanke bangaren dama sannan ya zo ya wanke bangaren hagu shi ma mustahabbi ne wa qillatul ma'i da karanta ruwa bila haddin ba tare da iyakancewa ba ba a iyakance sai lita kaza ko sai mudu kaza ko sai sa'i kaza ko sai kwarya ko koko kaza ba ka duba yanayin jikinka da yanayin ruwan da zai ishe ka amma kar ka yi ɓannan ruwa walau kunta ala na harin jari ko da kana bakin korama mai gudana kamar yadda manzo Allah ya gaya wa mu'azu bin jabal mazala ne ke maganar cewa ba a sa a yi barna a alwala sai ce ya sula yanzu a cikin alwala ma akwai barna sai ce na'am walau kunta ala na harin jari ko kana bakin korama da take gudana ka gane karshen ruwa ba bakin tafki da an ana barna watakila zai kare wannan yana gudu koyaushe kaga ba a tunanin karewarsa a yanzu to ko a bakin korama da ruwanta yake gudana kar ka yi ɓannan ruwa inda yake zuwa ai can wasu za su amfana da shi wata ƙadimun wudu'i da gabatar da alwala a farkon farko kafin ya fara wankan in sha in ya so wa in sha in ya so a kara zalika ya jinkirta yin alwalan nan ila aki da gusulihi zuwa ƙarshen wankan wallahu a'lamu Allah shine masani alhamdulillah sai masu ahalari sun zo so a shimawi ba iziya shafi na 90 da nawa to yana za mu tashi so walƙunutu alƙunutu fi sube cikin sallar asuba faƙar kaɗai yana daga cikin mustahabban sallar ba'ad al-faraji min al-qira'a bayan idarwa daga karatun sura cikin raka'ati saniya a cikin raka'a ta biyu qabla ruku'i gabanin ruku'u sirran kuma a asirce a marhabar malikiya al-qunut ana yin ta ne a sallar asuba a raka'a ta biyu bayan karatun sura kafin ruku'u kuma a asirce ولفظه لفظ القنوت وهو شيني اللهم يا أبنجدي إنا شوى مو نستعينك منا نيمان تيمقونك ونستغفرك منا نيمان غافرك ونؤمن بك منا بعد غسيادة كي ونتوكل عليك منا دوغلو أغليك ونسمي عليك الخير muna yaban alkhairi gare ka kullahu dukkansa duk abin da kai mana alheri ne saboda haka muna yabansa kullahu gaba ɗayansa nashkuruka muna godiya gare ka wala nakfuruka ba ma butulce maka wa nakhna'u laka muna kankan da kai gare ka wa nakhla'u muna tubuwa daga dukkan addinai wanda ya saba wa addinin musulunci wanda turuku muna balin man ya kafurka duk wanda ya kafurce maka Allahumma ya ubangiji iyaka na abudu gare ka muke bauta walaka nusalli domin ka muke yin sallah wa nasjudu muke sujjada wa ilaika nas'a gare ka muke sa'ayi tsakanin safa da marwa wa nahfidu muke gaggawa narju rahamataka muna kaunar rahamarka imana muna kauna da fatan samun rahama wa nakhafu azabaka muna tsoron azabaka aljidda mai tsanani inna azabaka haqiqa azabarka bil kafirin mulhiqun min riskuwa ce ga kafirai to alhamdulillah sai risala shafi na nawa samur dani gajeren bugu to a ina za ta yi sun matarfa'u ra'asaka sannan idan ka gama ruku'u kana ɗago kanka daga ruku'u wa an ta ƙa'ilin kana mai faɗin sami Allahu liman hamidahu ka gane ai lokacin da kake ɗagowa kafin ka gama ɗagowan za ka faɗi sami Allahu liman hamidahu sannan bayan ka miƙe ka tsaya ta ƙuli sai ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu shi sami Allahu liman hamidahu ka baro ruku'un kafin ka gama miƙewa za ka faɗe sannan idan ka miƙe tsaye kyam sai ka faɗi Allahumma rabbana wa lakal hamdu wannan fa in kunta wahadaka in ka kasance kai kaɗai kake faɗi za ka faɗi sami Allahu liman hamidahu kuma ka faɗi Allahumma rabbana wa lakal hamd wala yaqulu hal imam liman baya faɗin Allahumma rabbana wa lakal hamd wala yaqulu al ma'mum sami Allahu liman hamidahu shi kuma mamu baya faɗin sami Allahu liman hamidahu wa yaqulu mamu yana faɗin Allahumma rabbana wa lakal hamd wato an raba musu kenan liman ya dauki sami Allahu liman hamidahu ma mu shi kuma sai ya dauki Allahumma rabbana wa lakal hamd wa tastawi idan ka dago daga ruku'un nan kana daidaituwa qa'iman a tsaye mutma'innan kana mai nutsuwa mutarassilan kana mai sakin gabobinka kowace gaba ta koma mazauninta ka gane ai a wato da yake mutarasilan adafun ne muta- muradifun limudu ma'inna duk kusan ma'anarsu ɗaya ne sun mata hawi sajidan sannan sai ka koma sujjada ta biyu la ta jilis amma kar ka zauna la ta jilisu ne ko la ta jilis la ta jilisu ba ka zaunawa la ta jilis kar ka zauna la ɗin in lahiya ce to la ta jilis idan lafiya ce la ta jilisu ba ka zaunawa ka gane ya yi idan ka ɗago daga ruku'u idan ka taho sujjada ba sai ka zauna ba summa tasjudu sannan sai ka yi sujjada wato kajiru amma kana yin kabbarare fi in hiɗaɗika a cikin sunkuyowarka lissujudi zuwa ga sujjada ba a cikin sujjada ba ba kuma a tsaye kafin ka taho sujjada ba ka baro tsayuwa kafin goshinka ya taɓa ƙasa za ka ce Allahu akbar fatumakinu jabhataka kana tabbatar da goshinka wa anfaka da hancinka min al-arabi a ƙasa wa tubashiru bi kaffaika al-araba ai wa tubashiru al-araba kana dafa ƙasa da kaffaika da tafufukan ka guda biyu ba sidan ya dai ka kana mai shimfiɗe tafin hannayenka ba dunkule su zaka yi ba zaka shimfiɗe su ne kuma mustawiyataini ababen daidaitawa su su biyu ilal qiblati zuwa ga alqibla kar kai haka da su ko da ka shimfiɗan kar kai haka ka daidaita su su fuskanci alqibla taj'aluhu ma kana sanya hannayen naka hazuwa uzunaika daula da kunnuwanka kamar ga kanka anan ga kunnanka na dama ga na hagu to tafin hannunka na dama ya zo daidai saitin kunnanka na dama tafin hannunka na hagu ya zo daidai saitin kunnanka na hagu har zuwa uzunaika audu na zalika ko koma bayan haka ko da bai kalasa kunnan bai zo dai kusa ko da bai kalasa har zuwa uzunaika ba wa kullu zalika dukkan wanda kai a cikin biyun nan har zuwa uzunaika audu na zalik wasi'un mail wasi ne daidai ne gaira annaka sai dai cewa kai la tabtarisu zira'aika ba ka shimfiɗa zira'inka guda biyu la tabtarishi ko la tabtarishi to ba ka shimfiɗa zira'aika zira'inka guda biyu fil arabi a ƙasa tafin hannun kawai ake ajewa ba ka shimfiɗe zira'inka a ƙasa wala ta dummu abudaika kuma ba ka taro damatsanka guda biyu ila jambai ka zuwa ga haƙurƙuranka guda biyu kana ɗan butsawa ne walakin sai dai abin da za ka yi menene tujannihu bihima kana nesantarwa bihima da damatsan naka gaban haƙarƙarin ta jinihan nesantawa wasa ɗan matsakaici kar ka gubbuɗa ka gwaggwa sai har kana sukan wanda kuke son huta yawwa kairu umuri autaduha mafi alherin al'amura matsakaita ko buɗa wanda aka ce kai wasa ɗan matsakaici wata kunu rijila ka kafafuwanka guda biyu suna kasancewa fi su a cikin sujadarka ƙa'imate ni ababen tsayarwa kafa su za ka yi a ƙasa in kai sujada wa buɗu ni ibahamai ma cikin manyan 'yan yatsun kafafuwan ilal aradi ka kafa su zuwa ga ƙasa kada ka kwantar da su wata ulu kana faɗi in shi ta in kaso fi su duka a cikin sujadar taka kana faɗin su subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su an faga firli subhanaka tsarki ya tabbata gare ka rabbi ya ubangiji na zalamtu nafsi na zalunci kaina wa amiltu su an na aikata mummuna faga firli Allah ka gafarta au gaira zalika ko wani wannan in shi ta in kaso kamar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subuhun qudusun rabbul malaikati war ruhi shine gaira zalika ba dole sai wannan tasbihin ba wa tad'u kana yin addu'a fi sujudi a cikin sujada bayan kai tasbihin in shi ta in kaga dama ba dole bane walaisa li duli zalika waqatun kuma ba wani lokaci da aka kayyade ga tsawon dadewar da zaka yi a cikin sujada wa aqalluhu amma mafi kalancin dadewar da zaka yi a sujada an tadima inna mafasuluka gabobinka ta samu nutsuwa mafsal shine nan mahadar joint na gaɓoɗi to su daina motsi in kai sujjada shi ne mafi ƙanƙantar daɗewar sujjada mutamakinan kana mai tabbatar da su ba sa motsawa to alhamdulillah ce su matarfau ra'asaka bitta kadiri yanzu mi sujjada ta farko saula dagowa da zaman dagowa da kuma sujjada ta biyu alhamdulillah sai me to hashiya yazo shafi na nawa hashiya hashiyatul adawi shafi na 96 ina za mu tashi wa zahiru qawlihi kenan wa zahiru mudafun qawlihi mudafun ilayhi wa zahiru qawlihi a mabayyanin faɗin ibn abi zaidun al-qirawani da yace ya juzuhul ibadu bayi suna ƙetare shi shi siradi bi qadri ay ala qadri a amalihim abusa gurgurdan ayyukansu allati kanu yaf'aluna ayyukansu da suka kasance suna aikata ta fi duniya a rayuwar duniya to mabayyanin wannan kauli nasa shumulu zalika wannan ya kunshi aiki lil mu'minina na mu'minai wal kafirina da kafirai kuma an kace al ibadu mu'mini ma yana cikin al ibadu kafirai ma al ibadu ne kuma kowanne da irin aikin sa ko wa za'ama ba'abuhum amma shashin malamai yana yayatawa annal kufa wai su kafirai la yamurruna ala sirati ba sa wucewa ta kan sirati li'annahum linnar dama wuta za su wani daga cikin magabata haka yace me ya amfanin a kafa wa kafiri siradi amfanin siradi gada ka tsallaka ka je aljanna to shi ba zai je aljannar ba ka gane ai to dama haka dan kasa tare mutane hayya mala yake wal awwalu amma kauli na farko wanda shi mai risala ya dauka ya dubu hul ibadu dukkan bayi sai sun tsallaka shi har wanda ba zai wuce ba ma dan wutan za a ce ya taka ne in ya je tsakiya sai ya dare ya fada kasa to malam yace kauli na farkon zahirin shine marin jayi kowa ne dubu hul ibadu da mumini da kafiri saboda me wal'awwalu zahiru mafi sahihaini shi ne zahirin abin da ya zo a cikin sahihu Bukhari da Musulun. Min ƙauli daga faɗin manza Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce, Innahu jisrun, shi siraɗi wata gada ce, yudurabu da ake kafa shi ala zuharanai jahannam a kan doro guda biyu na jahannama, gaɓata ta farko da gaɓata ta ƙarshe, a nan za a kafa shi. tamurru alaihi jami'ul khalaiqi to kada hadisi ingantacce jami'ul khalaiqi dukkan halittu tamurru tana wucewa alaihi ta kansa sai an tsallaka a je aljanna wanda ya kasa tsallakawa wuta za shi mala yace kana juna wasu suna samun tsira daga daga annajatu ai fa'izuna suna rabauta mukudi suna suna kubuta daga wannan siradi zuwa aljanna mutafawituna suna masu tserereniya ai mutafabiluna suna fifitar juna fi sur'atin najati cikin gaggawan tsira ai al'adalati gaggawan ƙetarewa alaihi akan siraɗi min nari jahannama daga gujewa wutar jahannama kowa in ya leƙa ya ga wuta a ƙasa to sai fa iya ƙarfinsa to wani bai da nauyin zunubi da yawa a guje zai wuce wani kamar iska wani kamar walƙiya wani kamar ingalman doki wani kuma da jan kafa wani da sauri wani da rarrafe wani da jan gindi haka dai ya danganta da irin nauyin da mutum ya zo da shi eh zai wuce amma ba sai ya sha yanka to Allah ba mu iko tsallaka ba muta'alliqun bina juna cewa fi su'atin najati alaihi minar jahannama yana ratayen da kalu da fadin na juna dinnan mutafawituna a taqdiru qaddara wannan jumla fa na juna min nar jahannama ala sirat su mumine suna samun ketarewa ko samun tsira daga amkawa wutar jahannama ala sirat ta kan siradi mutafawituna suna masu tserereniya fi sur'atin najati cikin gaggawar ketarewa wa ƙaumin amma wasu mutane kafirai da munafukai da wasu daga cikin fasikai au baqatuhum fiha a amaluhum a amaluhum ayyukansu munana au baqatuhum ya aukar da su fiha a cikin jahannam ai ahalakat ahalakatuhum munana ayyukansu ya ya halaka su ai fi na da jahannama cikin wutar jahannama shine wani au baqatuhum ai mun san almubiku ko ko mubiqa is insanibu sab'al mubiqat au baqarin ya zama fi'ili kenan madi ayyukansu ya aukar da su cikin jahannam wa zahiru mabayan wannan kauli aidan annahum cewa su bayi mutafawituna masu tserereniya ne fi su kutsi himfin na cikin fada wasu a cikin wuta su ma masu fada wutan wani yana riga wani fadawa kamar yadda masu ƙetarewan wani yana riga wani tsallakawa wai dulli ma kala ma fi musulmin wannan yana nuni ne ga abin da manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin muslim da ya ce fayyamurul muminuna muminai suna wucewa ta kan siraɗi ka ƙarfi la'aini kamar ƙibtawar ido ƙarfin imanin ka shine gaggawa tsallakewanka kafin ka ƙibta idan ka buɗe shi ya tsallaka wa kalban da suka biyo baya kamar walƙiya wawal ya kalu barku ya kaɗafu abu sarahu irin walƙa wanda zai ɗauke ido kafin ta gama hasken ta ɗauke wani shi har ya tsallaka wa karrihi wanda ya biyo baya na uku kamar iska iska mai gudu haka zai zo kamar iska ya tsallaka wa ka ɗaya wani kamar tsuntsu kamar gudun tsuntsu wa ka ajawidil khaili wani kuma kamar ingalman doki daga aljiyadu ajawidu jami'i kenan ka gane ai me ya faɗa a suratu dauda safinatul jihad ko ingalman dawakai a jawidul kai kamar ingalman doki su kuwa doki ingalma kamar haka wani zai wuce warri kaji wani kamar tafiyar raƙuni ka san da kai doki gudu ba fanajin akwai wanda zai samu tsira musallimun kuma ya kubuta ka gane daga salama zai tsallaka lafiya kalau kwakwar zane ba wa makadushin akwai wanda za a karce shi mursalin kuma a sake shi kugiyar suraɗi dama yana da kugiyoyi wani sai kugiya ta kamo shi kamar zai fada a wuta ya kwace ta cire wani abu na namun jikinsa daga alkadishu karta amma dai mursalin za dai a sake shi wa makadushin finari jahannam akwai wanda ake afka shi cikin wutar jahannam ba zai yi tsallakawa wannan sahihi musulun ma za Allah ya faɗi wannan hadisi al makadushin nan ana rubuta shi ko karanta shi bishini da shin mai ruwa ba makadusu ba makadushun shin mai ruwa mujama a bari wa ƴaƴa ba muhimmala ba sai malta al madfu wanda ake tunkuɗa shi in ya taka siraɗin kamar mala'ika zai tankaɗa shi sai dai jisa a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu to alhamdulillah sai min na za mu tashi ya da kayi wannan to mun gama kitabun nikahi kenan mun yi rabi kenan eh lalle mun gama juz'i na farko na azkari saura juz'i na biyu kitabul buyu'i littafin kenan da zai mana bayanin ciniki ko kasuwanci wa huwa shi ciniki yalzamu yana lazamta bi mana yana tabbata bil qawli dali ala ribal ba'in da wani magana mai yin nuni a bisa yarda ta ɓoye yadda ta ɓoye shine yadda zuci ai zuciya a ɓoye take ba wanda ya sa abu da ke cikinta sai ubangijinta to maganar da za ta fito a bakin mai saya ko mai sayarwa wanda take nuni a zahiri tana nuni ga ya yarda har a zuciyarsa ka sayar min naira dubu ya ce eh na sayar ma to wannan kalma ta na sayar maka tana nuni ne ya yarda da abin da ka saya ko kai ma da ya ce maka ka saya dubu ɗaya sai ka ce eh na saya wannan kalmar da ka faɗa ta nasaya tana nuni cewa ka yadda har a zuciyarka da baka yadda ba za ka ce a kai baka kai kai baka saya dubu ɗaya ba wannan misali kenan to ciniki yana tabbata ne in an samu irin wannan kauli addali wanda yake nuni ala rida alba'in abu sa yarda ta koyi wa bil wato ya nuna maka in tilasta masa aka yi yace ya sayar amma ba da sansa ba to ciniki bai tabbata ko tilasta masa aka yi sai ya saya amma ba da yaddarsa ba wannan ciniki bai tabbata in aka je gaba alƙalai ce ni fa tilasta mu aka yi wuka aka nuna mun aka ce in ban sayar bayan kali za a yi to alƙali zai tada ciniki dan ba da yaddarsa ba ne wa bil istijabi da kuma amsawa ka saya kaza eh na saya ko ka sayar min kaza eh na sayar ba ka san kowanne zai iya tambayar dan uwansa ko neman sauki ko neman ƙari to duk wanda ya amsa shi kuma wancan ya yarda da abin da ya faɗi to ciniki ya tabbata wal mu'adati ay wa yalzamu bil mu'adati wannan wawul adafi ne ciniki yana lazamta ta hanya ta biyu bil mu'adati da bayayyaniya bayarwa kawai da yazo bai yi magana ba kawai ya mika naira dubu kai kuma baka karba baka ce komai ba sai ka ɗauko hajar ka miƙa masa shi kenan ciniki ya tabbata da bai yadda da farashin ba da ba zai bada dubun sa ba kai ma da baka yadda da kuɗin da ya saya ba da baka miƙo kayan ka ba to wannan ma ko ba magana aka yi bayayeniya ko mai ƙiƙeniya daga al'adawu ne almu'adatu bayayeniya tsakanin mai sayar da mai sayarwa gairi mawqufin amma da alqawlu dali ala ribal baɗin da almu'aqati duka da sharaɗin banda cinikin da aka tsayar da shi ala qabdin abu ta kalba ka gane ai na saya amma ba yanzu zan kalba ba ka gane ai to anan ko ka ba da kuɗi ranar da ka zo kalba kana da zaɓi ko ka kalba abun ko a dama da kuɗinka saboda me ka tsaye da cinikin abu sa kalba yanzu ba zan kalba amma zai gaya maka da ka ba da kudin bayan an gama ciniki an ɗauko an baka har ka kalba sai kuma kai masa kace to ajiye mun zan je in gama sayayya to in ka dawo ba ka da yancin a baka kudi yawwa dan dan ka kalba yanzu hukuncin ajiya ne in an sace kuma kai tasha ba eh dama almudawu aminu da aka ba shi ajiya shi amintacce da in yace an sace fal qawlu qawluhu in yace ka bata bai ganta ba duk abin da ya faɗa gaskiya ne illa an ya tabayyana kazibu sai da in karesa ce ta bayyana cewa abin da ya faɗa ba haka ba to ya karba ko bai karba ba yi kai da sayarwa kana iya cewa kai yanzu ba sai ka kara mun kaza yi tun da bai karba ba to ciniki bai kare ba amma akwai wani abu da yake faruwa yanzu akwai mutumin da zai zo ya yi ciniki ya ba da kuɗi ba ɗauka zai ba amma zai yi lamba ana yi ba to in ka yi lamba ka karba in har ka rubuta sunanka ko lamba wanda duk wanda ya zo gani wannan kayan wani ne wani ma ba ya dawowa lezurori ake turowa su sun san lambobin kowa to wannan kamar ka karba ne ko baka taba ba inda ka yi lamba to ka karba to shi ma wannan ciniki ya tabbata kaman ka karba ba ba arziki na gunka ba inda da ka karba eh kuma ka ba shi rafi eh ka ga dole a bashi wannan ba daidai ba ne ai tun da tun da yana da rasit na adadin suminti shi shi suminti ba a bashi ba kuɗi ba ko da da ka biya wala kiyari majalisin kuma ya zama cinikin nan sharaɗi ne babu ba da zaɓi na gurin da ake zaune bi ma'ana al'adar gurin duk cinikin da aka yi akwai ba da zaɓi na kwana uku ko kwana bakwai yadda dai al'ada ta saba fama ka na fi haƙƙu tausiya to duk cinikin da aka yi abin da a cikinsa akwai haƙƙin cikawa kamar mai ne da ake aunawa a kwalba ko hatsi ko abin da ake auna da mudu kaga akwai haƙƙi tun da kwano ɗaya ka sai a cika maka to idan baka cika ba ya karɓa da ya zai gida ya auna ya ga bai cika ba in ya zo ujibiral bayu in ya kai ka tsala kenan a tilasta wa mai sayarwa a la'aƙi babu a bisa karɓansa tun da ba cikakke ka bashi ba ka karɓa ko ka cika ko ka mayar da kuɗinsa wa gairuhu abin da babu haƙƙin taufiya cikawa Allah takal ya fi bainahu wa bainahu to za a tilasta masa abu sawo wofin da tsakaninsa da wannan abun mutamakkinin yana mai samun dama minhu gare shi inda akwai damar to ya karbi kayan ya ba shi kudinsa akwai saura kaɗan walahu habsuhu rahanan amma ya halatta ga mai sayarwa ya riƙe wannan hajar da aka saya rahanan a matsayin jingina bisamani da kudin da yake bin mai sayar idan ajali ya yi bai biya shi ba kana bin ka bashi kai mai sayawa ya kalba wani kayanka ko wani kudi ko ma menene kuma kun yi da lokaci lokacin biya ya yi bai biya ka ba ban da faɗin lokacin biya bai yi ba lokacin da kuka yi zai biya ya yi amma bai biya ba kuma yanzu ya zo ciniki wajenka sai da kuka yi ciniki ya ba da kudi to sai ka ce na riƙe wannan abun a matsayin jingina sai ka ciko min kudi na sannan ka zo ka ɗauka yau a to ai lokaci ya cika idan lokacin biya bai yi ba in ka zo ka rike to kayi kayi kamuwa wa talafu to sai mu tashi wa talafu kuma qabla qabdihi minhu ka ji ba kafin ya kalla eh zaɓin gulin zama ai mu san majalisa gulin zama abin da ke nufi kasuwar ta ba akwai da ke cewa mazauna amma ai kasuwanci ake a gulin to irin garanti ko zaɓi da kuke bayarwa irin wannan halar al'adar ku ta gudun ya zama shi wannan baya cikin wanda in an saya ake da zaɓi na tabbatarwa ko walwalewa in an saya an saya akwai abin da saboda yau da gobe an saba duk abin da in an saya ana ba da zaɓi har saboda yawan sabo in an zo ba a magana kiyaru ɗin amma dai al'ada ta san da shi yau an kasa ya kawai kasaya to amma kuma in akwai wannan sharaɗin an saba amma ba a magana saboda kowa ya san da shi to idan akwai shi to ko in ya tafi ba ciniki bai tabbata ba sai kwanakin da aka saba al'ada sun cika bai dawo da shi ba sannan ciniki yake tabbata yanzu muna maganar yalzamu ne to banda irin waɗannan abubuwan da akwai kiyalu majalisin a al'ada alhamdulillah sai ne Allahu alwadihu lamba ta nawa wala al'asin ya zo shafi na talatin da nawa to ina za mu tashi na uku a kamilin jumal al'adiyata ka cika mana jumloli masu zuwa bi wadda fi'ilin mubari'in da sanya fi'ili mubari'i fi kulli makanin kalin a cikin kowanne guri mawofanci inda aka yi ɗuga-ɗugan nan wasu kul akira kuma kai wasannin ƙarshen fi'ilin mubari'in in tuhumil fi amalika in kai sakaci a cikin aikinka tuturar za a kore ka asali tuturarzu ne daga adardu kora in ka sani mun karanta a baya tana daure fi'ili guda biyu in tajzimu fi'ilaini alfi'il al-awwal ismu shardi wal fi'il al-thani jawabu shardi in kai sakaci cikin aikinka tuturar ba za ka ce tuturarzu ba tudurar zafi a kore ka in tastahim idan kai wanka bilma ilbari da ruwan sanyi sai ka ce tamrab za ka yi rashin lafiya musamman a yanzu da ake sanyi ka ɗebo ruwan randa ka yi wanka da shi za ka gamu da mura ko zazzabi to daga tamrabu ne asali fi'li mudari'in to amma saboda jawabu shar ne na in sai zama tamrab sai me a'a ai ya shafe maka fi'ili mudari ne a tsakiya ya shafe maka ismu sharɗi sai ya wanzar maka da jawabin sharɗi ka gane ai in takasil in kai kasala tandam za ka yi nadama nan ismin sharɗi ya shafe kai ne za ka nemo shi kasa in kai nadama a mene in kai kasala yawa kakki tashi ka nemi abinci ko ka nemi ilimi to ƙarshen rayuwa tandam za ka yi nadama in ne in ta ji ta hit in kai ƙoƙari to tannalil ja'izata za ka samu sakayya mai kyau asali tannali ne to amma za ka yi isalinta zuwa ga tannalil saboda iltika'u sakinai in ya su duk ittajiru in idan dai attajiru ɗan kasuwa ya su duk ya yi gaskiya yarba zai samu riba inda yana yin gaskiya har aka gane shi mai gaskiya ne to duk farashin da ya faɗa kawai za a yi da dan an san shi mai gaskiya ne daga yarbahu ne sai ya zama yarbaha shi ne jawabu sharɗi to alhamdulillah mun samu biyar saura biyar ina ne alaji buba to ina za mu tashi irabul musanna zai maka li irabun ismul musanna in ya zo a matsayin fa'ili wanda yake ɗaukar rufu'a ko a mubtada wanda yake zo a farko yake ɗaukar menene rufu'a ko ya zo a kabarul mubtada shi ma wanda rufu'a yake ɗauka ko ya zo a mafu'uli wanda fata'a yake ɗauka ko ya zo a majaruri wanda kisra yake ɗauka to ya za a yi li'irabin shi dai musanna ne ƙarshensa yana ƙarewa da alifun da nunun ko ya'un da nunun ko to ya ake ni irabunsa zai gaya maka irabul musanna al'amsulatu misalce misalce la'ibal waladani alwaladani yara guda biyu sun yi wasa to la'iba ba fili ma bi ba ne alwaladani fa'ilun marfu'un ne ma'alamatu rafi'ihi sai ka ce al'alif niyabatan anid dammati li'annahu musanna alwaladanin na rufu a ce da shi amma ka ga nunin da kisa a ta to ba ruwanka da ita alif din zaka duba shine alamar rufu'a da ya da ya niyaba ga damma saboda za ka ka mai dalili ka ce li annahu musanna domin shi suna ne abun biyantawa inda guda ɗaya ne sai mu ce la'ibal waladu wannan ba mu da matsala in jam'i ne sai mu ce la'ibal wilidanu rufu'a za ta bayyana ko la'ibal auladu to amma matsalar mu wannan tasniya ne to alif shine alamar rufa ittafaqa sharikani abokanai guda biyu hankalin su ya hadu sun ittifaki kaga shi ma sharikani shi ma fa'ili ne na ittafaqa amma alif din shine alamar rufa auraqati shajaratani ashajaratani bishiyoyi guda biyu auraqan tayi ganye shi ma fi'ili ne ma dai auraka saboda mace ce aurakat to alifun nan na shajaratani shine shine alamar rufu'a hadara almusafirani matafiya guda biyu sun halarto sun dawo shi ma alifu din nan na musafirani shine alamar rufu'a kafa'atul waladaini to alhamdulillah sai mu dauki guda hurhudun sai me to ina ce baiti na nawa ne shafi na tara ne? na'am la ta khaljani ban nabi mubaman hina masatu minhum al-aswa'u kullu amrin na ban nabi na fashe da tufihi mahmudatun warraka'u لو يمس النبار هون من النار لمقتير للنبار الصلاء لا تخل جانب النبي كركز جناب النبي أقوي علي بن معرفة النبي ko shi ya hada da wannan ya zama alibaki to dai bai kamata ya zama alibaki ba janibu dai ai baya bukatar alif yau saboda mafuli ne ta janiba wannan alif din daban yake shi yawwa yawwa shikenan la ta khal janiban nabi mudama abubuwan can duk da suka faru a baya na wahalhalu da manzo Allah ya gamu da shi a wajen Qurayshawa da irin wahalar da shi da azabtar da shi da suka yi a dalilin ya zo musu da addinin musulunci to karkazaci janibin na manzon Allah mudaman abun walakantawa ne ai muhana karka yi tsammanin wai Allah ya kyale shi ne haka kawai ko Allah bai damu da shi ba ko Allah bai dauke shi da muhimmanci ba yasa ya bari aka wahalar da shi karka taba zaton janabin manzon sallama mudaman abun walakantawa ne hina yayin da al-asma'u al-aswa'u miyagun abubuwa masatu ta shafe shi minhum daga ƙuraishawa a ce an masa kaza an masa kaza har an kore shi da mutanensa da danginsa tsawon watanni ba ci ba sha yunwa da kishirwa kar ka yi tsammanin wai Allah baya san shi ne ko Allah ya walakanta shi saboda ne kullu amrin naban nabi'ina dukkan wani al'amari mummuna da ya bujuro wa annabawa alaihimus salamu to fa shiddatu tsanani fihi a cikin wannan al'amari mahamudatun abar godiya ce warraka'u da kuma yalwan ma fa shiddatu warraka'u wannan adafin a shidda ne fa shiddatu tsanani warraka'u da yalwa mahamudatun abun godiya ne fihi a cikin wannan al'amari in dai annaba aka yi wa ko mai kyau ka gani a zahiri ko mummuna a zahiri su a ƙarshe daraja ce gare su mahmuda li rafi'i darajatihim biha saboda kalin daukakar darajar su a cikin wannan tsananin wahala da ya same su sai ya kawo maka misali na hankali wanda zaka gane law yamassu nubaraz hunun lauda dai hunun walakanci yamassu nubaraz zai shafi zinare hunin kaskanci da walakanta da zai taba darajar zinare minan nari a dalilin an sa shi a wuta lokacin da ake kera shi to la maktira da ba a zaɓi a shilau kuna ba linnu dari ga zinare da a je da makerin zinare zai ɗauko zinare ya sa a wuta ya kone kuna ba zafi ne da ita ba har sai ya yi ja har sai ya narke ya zama ruwa sannan a zo a kela zobe ko salka ko awalwalo to da ka shi a wuta walakanci ne yana ganin kudinsa zinare ba zai sa shi a wuta da ya sa iya sa shi zai walakanta ne sai ya ƙara kudi sai zama sabo ba to ina abin da Allah yake wa annaba da waliyai da bayin Allah salihai wani abar shi da talauci wani a bar shi da yunwa wani a lahi da cutarwar makota wani a bashi ƴaƴan ƙwaya yana gani ba ya yi ta addu'a Allah ka ba rabbi habli zuriya tan ɗayi ba amma sai ya aifi ɓarawo ya aifi mashayi Allah ya sani kuma ya karba addu'arka ba ƙanƙanci ba ne ba Allah Allah ya kiyaye ba fata ba ne ko ka aifi karuwa ta aifi ɗan sheke ta kama gida kana malami mahaddaci ko waliyin Allah duk ruwan Allah kuma a wajen Allah wannan ba walakanci bane yana jarraba imaninka rahul li darajatihi ka gane ai amma dai ba daɗi amma ka jure haka Allah ya rubuta maka shi da jarrabawarka da walakanci yana taɓa darajar zinare ya rage masa kima minan nari dan an sa shi a wuta to la maktira da ba a zaɓi asila ƙunan wuta ba lin nubari ga wannan zinar to alhamdulillah eh eh mudama asali cutarwa ne cutarwa daga abdaimu ka gane daimu cuta to da wata cuta ko kaskanci ko walakanci zai shafi darajar zinari dan an sa shi a wuta wajen kila to shi mai zinarin ba zai dai ya sa zinarinsa a wuta ba tun da kaga kada ka zaci ai lata zunnu ko ne ba mu karanta ba ne ya ku ba shi da gani ba ai na faɗa to me kai oh muzaman abun walakantawa kamar muhanan ne a'a a'a na san fa ba irin naka bane shi abun nan abun nan ne ko shi na san na misra ne babu wannan sai me bulugul marami hadisi na nawa ɗari bakwai da hamsin da to masha Allah ɗari bakwai da hamsin da wa ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kamsu min ad-dawabi biyar daga cikin dabbobi kulluhunna fawasiqun dukkan su fasikai ne dabbobi biyar daga cikin dabbobi fasikan dabbobi ne yuqutar na fil hilli wal haram ana kashe su a cikin hilli ko a cikin harami ba an hana kashe ko zubar da jini a cikin harami ko yankan ciyawa ko salon bishiya ba saboda Allah ce wa man da kalahu kana amina duk wanda ya shiga harami ya kasance amintacce to banda dabbobi biyar domin su fasikai ne yuqutal na fil hilli wal haram ana kashe su a hilli inda ba haramta zubar da jini ba wal harami da kuma haramin da aka haramta zubar da jinin su wane ne kamsu minar dawabi al'aqrabu kunama fasika ce duk inda aka same ta a kashe ta ko a jikin rigar ka'aba ne wal wal hidatu da shirwa dan tana cutar da dan adam walgurabu da hankaka walfaratu da tsera dan banza da zai huda ma aljihu in kasa kalabu walkalbul aquru da kare mai cizo mahaukacin kare kenan shi kare ba kowanne ba amma sana'ati da al'aquru amma sauran kowanne iri ka gani ko kyankyashashe ne ka sa takalmi ka take ko kyankyashashe kunama ce ka gane ai kaga abun mamaki anan kaji sunan maciji banda maciji in ka ganshi a gida sai ka masa magiya na kwana uku sannan in ka ganshi a yini na hudu sannan ka kashe ka gane ai shi yana da tasa ka'idar ba haka kawai don kaga maciji a gari za ka haushi da kisa ba in a daji ne to ka kashe babu neman izini duka mai risala ya karanta mana wa alibin abbas radiyallahu ta'ala anhu ma أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتدم وهو مهرم النبي صلى الله عليه وسلم yayi kaho kuma yana da harami a jikinsa bi ma'ana an masa kaho an zuki jini a jikinsa domin neman lafiya kuma yana sanye da harami to ba laifi bane dan an ma kaho ko wani ba lafiya ka ba da jini ko an zuki jini a jikinka wannan ko ya maka yawa a rage maka jini wannan ba laifi muttafaqun alai wa an ka'ab wa an ka'ab ibn ujrata radiyallahu anhu qala yace humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an dauke ni zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal qummalu qiya yatanasaru yana gangarowa ala wajhi akan fuskata qiya ka san qiya to tambaye wannan na kusa da kai farkace ne or or or ta shi ba bai sani ba kai ba ka san qiya ba a kai wa san kwatancin da haka bai yi nisa ba ƙwarƙwata ka gane ai ai mun san wal ummala wal jarada wal ummala wadda fadi'a ko fa'alsar na alaihi mutufana wal jarada wal ummala to ita ce a nan jami'a na alƙamlu al'ummar ƙwarƙwata da yawa wato saboda ka san aiki hajji na da an ɗauko miƙati tun daga zulhulaifa kuma haramin guda ɗaya ne ga ƙura ga hazo gashi kuma na larabawa ba aski ba dama ka aske saboda ka ɗauki harami to kwana da kwanaki sai har har kan yayi kwarkwata saboda yawanta har tana gangalwa a fuskar ga kuma bayi da lafiya ta sa masa ciwon kai a zababbe ba zai iya tafiya ba ma ɗauko shi aka yi humiltu ila rasulillah an ɗauko ni aka kawo ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal qummal yatanasalu ala wajhi qarqata tana gangalowa akan fuskata fa qala sai manzon Allah ce ma kuntu ura al waja balagan bika ma ara ka gane ai me nake gani ciwo ne ya kai maka irin wannan abin da nake gani yanzu tsananin ciwo da rashin lafiya ne har ya kai wannan matsayin da har ƙwarƙwata tana gangalowa daga fuskarka sai ce a ta jidu shatan shin za ka samu akuya ko tinkiya duk yana ɗauka an kace shatu wanda in an aske kan za ka ba da fidiya famin kanan famin kanan firasi azan fafidatu min siyamin aw sadaqatin aw nuskin to sai ya fara bujurowa da nusku din kana da akuyar da za a yanka an aske maka kan kultula na ce ba ni da akuya ko tinkiya kala to fa sum salasata ayyami ka azumci kwanaki uku ka duba mutumin da bai da lafiya har dauko shi akai amma saboda a gaya mana hukunci da shari'a aka ce to kai azumin kwana uku au ko kuma in ba za ka iya wannan ba ta dace za ka iya yin azumin kwana uku bayan an ga halin da yake ciki amma don a gaya mana hukunci aka ce ka yi azumin kwana uku au ko kuma in ba za ka iya ba al'im su tata mataki na ka ce da muskini shida da kulli muskinin kowane muskini ɗaya daga cikin shida nisfu sa'i ka bashi rabin sa'i shine muddaini shi sa'i ba mudu hudu ba to an ce ka bada rabin sa ba mudu biyu ba yawwa kamar ka ce kowane muskini a bashi mudu biyu shine nisfu sa'in to wannan fa man kana fi ra'asihi azan kenan wanda ya kasance akwai cuta rashin lafiya a kansa kwarkwata ko ciwon kai to ya tunanin ka ga wanda lafiyarsa kalau dan ado dan gaya dai ya aske kasa da harin min babu aula ashe muka mata yayi fidiya mara lafiya ma ko a dalilin jinya ka aske kanka da harami a cikinka sai ka fidiya fafidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nuskin aw sadaqatin ina shine id'amu sittati masakin li kulli miskinin muddayn shine nusku muddi to alhamdulillah lokacin alwalaya fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله غاب عليكم ولا اول كانوا غاب يصير قال ولا يا ابوك غاب عليكم غاب عليكم غاب يصير ان شاء الله غاب عليكم قال يا هيما غاب عليكم قال ابو بكر يا هيما غاب عليكم لك يا هيما الحمد لله غاب عليكم